السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha biyar ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allahu ta'ala ya yi daidai da hudu ga watan uku miladiya 2026 ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan wata mai tarin albarka inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul kahf ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu da gariya da kuma munafici. Wanda jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa sai ya ƙulu na talatatun rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالبيت الله سبحانه وتعالى كباد الاباري na saɓani daga cikin wasu ahalul kitabi da suka yi ko kuma sauran mutane na cewa adadin ashabul kahfi suna wane Allah ya ci gaba da cewa wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum wasu kuma suka ce a sahabul kafi matasan nan su bakwai ne ai karan nan nasu shine na takwas sai Allah ya ce ka ce da su kula rabbi ai lallai ubangiji na Allah subhanahu wata'ala a'lamu bi iddatihim shine kadai ya san adadin su shine kadai ya san hakikanin su ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda ya san hakikanin adadin ashabul kafi Allah subhanahu wata'ala yake cewa sai ɗan kaɗan Allah ya ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tumari fihim illa mira'an zahira ya kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada kai jayayya ha da wasu kan lamarin ashabul kafi illa mira a zahiran sai ga abin da yake sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wahayi wala tastafit fihim minhum ahadan kuma kada ka nemi fatawawwani daga cikin mi daga cikin ashabul kahf eh daga cikin mutanen ka zamanin ka yahudawa ko kuma nasaru ko kuma mushrikai jiya mun bayanin wannan aya a gulguje wanda Allah subhanahu wata'ala abinda yake nunawa shine dukan maganganun da wasu za su kai ma'abuta littafi da ma wanda ba ma'abuta littafi ba ba su da haƙiƙanin takamaimai abin da ya faru sanin abin da ya faru sai Allah subhanahu wata'ala shine Allah sai ya kawo maganganun nasu wanda anan malumai suka ce yana nuna cewa duk lokacin da aka tambayi malami ko malami ya zo bayani kan wata matsala to in ya kawo maganganun malumai ko maganganun mazhabobi ko maganganun kaza ko maganganun kaza to malamin nan ya yi ƙoƙari ya hiddo magana wadda take ita ce daidai muna fahimta magana wadda ta yi inganci kenan ka tambayi malami ya hukuncin kaza sai ce to wasu malamai sun ce ana iya yi wasu malamai sun ce ba iya yi sai barka haka nan abinda malamai suka ce wannan bai dace ba ana son malami yayi wanda ya tambaye shi ya bashi hakikanin amsa iya abinda shi ya fahimta dangance da wannan matsalai cika ce sai dai shi ma malamin yayi tawakkuf ne ya tsaya kan bai san a iya a yanzu dai bai san wani magana ne ya shi ƙarfi ba cikin wannan maganganu sai ce saboda haka suwani da suwani sun ce ana yi suwani da suwani sun ce ba a yi aka ce tun da yanzu kalli Allah subhanahu wa ta'ala da ya koro maganganun ya ce wa'ansu suka ce a sahabul kafi su uku ne karansu na hudu wasu suka ce a su biyar ne karansu na shida sai Allah ya ce kawai shaci faɗi ne suke sai Allah ya ga ya haƙiƙanin adadin nasu muna fahimta ko kamar kuma yanzu Allah ya kawo zamanin da duk matsalar da malamai suka zo kanta sai su yi kokarin cewa akwai sabani kai har ma matsalar da bai kamata a ce akwai sabani ba za a cewa akwai sabani shi yasa amsa fatawa yana daga cikin abubuwa wanda suke da haɗari matuƙar mutum bai sa Allah gaban shi ba kuma matuƙar mutum bai yi takatsantsa ba ana magana ga mai ilimi kenan su damu wanda ba su da ilimi ai ba ta su ba ake to kun ga sai Allah ya ce shi Allah shi ne masanin su sai kuma ɗan kaɗan daga cikin mutane kamar yadda jiya muka ce Abdullahi bin Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi ya dace shi yana daga cikin ɗan kaɗan innan da Allah ya ce babu wanda ya san hakikanin adadin ashabul kafi sai shi sai kuma wasu ɗan kaɗan daga cikin mutane Allah ya ce to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai jayayya ka yi jayayya kan lamarin adadin ashabul kafi ko kan lamarin su baki ɗaya face da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi muka wahayi wanda malamai suka ce ya nuna cewa lallai musulmi zai wadatu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan mishi na alkur'ani da kuma bayani da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mishi Allah ya ce kuma kada ka nemi fatawar wani daga cikinsu kamar yadda jiya mun kawo ta magana an ce wai ya tambayi wasu nasara dangance da alina ashabul kafi wai shine Allah ya ce mishi wala tastafi fihi minhum ahadan kada ka tambayi wani daga cikin su hakikanin su cewa ashabul kafin su nawa ne ko kuma kan sha'anin su saboda Allah ya maida maka shi sai Allah ya dace da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wala ta kulan na nishayin inni fa'ilun zalika gada. Ya kai annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, kada ka kuskura ka sake ce ma wani gobe zan aika gobe zan ma wani abu ko gobe zan ce ma kaza ko gobe zan baka kaza. Muna fahimta, malumai suka ce wannan illa gadar innan da Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin mustaqbal yana nihin zuwa gaba ko da tsawon lokaci kaza kada ka kusura ka ce ma wani za ka mai wani abu ko za ka kaza ko za kaza Allah ya ce illa an ya sha Allah duk in ka ce wani abu to ka ce insha Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi wadhkur rabbaka idza nasit sai ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala lokacin eh in ka manta kenan lokacin da ka tana sai ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wa qul asa an yahdini rabbi li aqraba min hadha rashada yace kuma in ka roki Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ka kan abin da yake kusa da shari'a ko kan abin da yake shine shari'a sabanin misali in kace zaka kaza ha to yanzu in kai roki Allah subhanahu wa ta'ala tana Allah da kai ka ambace shi sai Allah ya dora ka kan abin da yake shine shirye shi wanda kamar yadda muka ce malumai da dama sun ce wannan yana daga cikin sababin nuzul na wannan na wannan ai na wannan ba sababin nuzul yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yayi ma annabi Muhammad sallallahu magana kan shi saboda aka tambaye shi kan labarin ashabul kafi sai ya ce aje har gobe bai ce insha Allah ba sai da wahayi ya yanke na tsawon kwanakai goma sha biyar daga gobe wahayi bai zo ba annan muhammad salmi yana ta fuskantar kalubale da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wahayin nashi sai ke ce mashi to wala ta kulan da lishai'in inni fa'ilun zalika gada daga yau ya kai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ka kuskura ka ce ma wani gobe ka yi mishi wani abu illa an ya sha Allah face ka ce insha Allah wadhkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka ko in koda ka manta lokacin da ka tana sai ka ce insha Allah to sai kamar da jiya muka ce wannan malumai suka ce wani taujihi ne da Allah subhanahu wataala yake ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma sai shahi al'umma baki ɗaya. Allah yana gargaɗin al'umma baki ɗaya cewa duk abin da za su yi kada su kuskura su yi magana gaba gaɗi kawai. A duk abin da za su yi to su sa cewa in sha Allahu in Allah subhanahu wa ta'ala su saboda mi kai bawa ne babu iko ko kuma mallaka komi a hannunka. da abin da kake ganin shi kana da iko a kan shi to in Allah subhanahu wa ta'ala ya so zai canza abin daga kai yadda ka tsara shi ko kuma daga kai yadda ka so saboda dai nan mun gani annan Muhammad sallam ne da kan shuha kuma kan lamari ne na addini aka tambaye shi sai ce aje har gobe amma saboda bai ce insha Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke wahayi na tsawon kwanakai goma sha kamar yadda mu kuma yanzu halayyar mu ta yanzu da dama daga cikinmu babu ma insha Allah cikin lamarinmu ko? saboda mi muna kallon cewa ha to kawai ai abin kama a hannun yake ai yawa daga cikin mu haka suke ko kawai wani kallon da yake shi yadda ya tsara abin nan haka ne zai kasancewa shi yasa in abu ya kasance ba yadda ya tsara shi ba sai tansiyon ta buge shi saboda gani yake shi ma yana da wani iko a hannun shi shi kuma bai san ba haka bane to za mu zauwa mu ji dangance da wannan aya irin abubuwan da ke da kwai ciki da kuma wasu batutuwa na malumai dangance da ai cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala wa zikur rabbaka idza nasita ka ambaci Allah subhanahu wata'ala lokacin da ka manta wanda malamai sun hada tattaunawa dangance da ita karan kanta mantuwa sun ce mantuwa wasu suka ce taka suka shi biyu wasu suka ce taka suka shi uku wanda shi ne maganganun da suka yi yawo cewa mantuwa taka suka shi uku na daga cikinsu akwai mantuwa wanda yake kamar ɗabi'a muna fahimta kamar yadda annan muhammad salam yake cewa ni dan adam ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa muna fahimta ko idan kaga akwai mantuwa na ɗabi'a kamar yadda Allah yake cewa wa rabba eh yake ba mu labari a da annabi ibrahim wa rabbana la tu'akhizna in nasina ko sai suka ce sannan akwai mantuwa wadda ke take ta tafari shi ne mantuwa wadda take ta sakaci ko kuma ta shegantaka shine wasu malumi suka ce to wannan mantuwa ita ce mantuwa wadda zunubi ke sababawa sosai kun fahimta ba zunubi sabon Allah in yayi yawa ha suka ce yana sababan mu da mutum mantuwa wanda da dama suka ce shi kuma wannan yana da mafi yawancin shi daga shaidan ne sai suka ce akwai mantuwa na gaba shine mantuwa wanda yake ta rahama wanda ita rahama ce da Allah subhanahu wata'ala yake yi ma bayi shine yanzu sai ai wani abu ya bata ma rai mugun bacin rai wani lokaci kaɗan sai ka ji kamar tako to yanzu ba don babu mantuwan nan ba kenan da abin nan zai ci gaba da damun kai san ko fahimta ba har wasu daga cikin malamai suke ba da misali irin wannan mantuwai sai su ce da a ce mata ba su mance zahin da suke ji wurin aihuwa da babu macen da za ta sake yarda wani namiji ya tunkari ta ma balle ta ɗauki ciki ta aihu ina likitoci suke su gaya muku irin surutan da mata suke yin su zuwa aihuwa hahita hankalinsu suke wasu su har su ma suke yi ko ba haka nan bane ba za ku gani ga mutum mutum amma kama hankalin bai gare shi saboda ni irin ciwo da suke ji na nakuda to yanzu kaga ba don suna wannan mantuwan ba za su yada su ƙara shiga irin wannan yanayin da suka shiga amma sai ka gani bakin da ta aiki ta mamance da duk wannan ciwon da shi sannan ka komo karan kanshi sun shi ɗaukar cikin ha Allah ya ce ɗawainiya bisa ɗawainiya wahala bisa wahala haka mata suke renon ciki har zuwa aihu shi to amma kage da ta aihu sai ka ga ta mantar da wannan to sai kun fahimta ba to kaga wannan karkasuwan mantuwa wadda ita mantuwa baki ɗaya ana danganta ta ne zuwa gawa zuwa ga shaidan mutum ba daidai ba ne ka ce Allah ya mantar da ni ko Allah ya sa na mantar a kamar da Allah ke ba labarin yake cewa ma an sani illa shaitan ba wanda ya mantar da ni sai shaidan za ka gaji inda ake bayanin mantuwa alkur'ani sai ka ga ana danganta shi mahi yawancin shi zuwa gawa zuwa ga shaitan shi yasa Allah nan kuma da Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul'uka falatansa a za mu karantar da kai karatu wanda ba za ka mantawa sai ce bi illa masha Allah sai dai kadai abinda Allah subhanahu wataala ya so to kun da malamai suka yi suka yi bayani dangance da abin da ya shahi kalkasuwa na mantuwa kenan ita cikin wannan mantoyin wadda take da illa a ciki shine mantuwa da shegantaka ko kuma mantuwa wanda shedan shirin amfani yana tusa mutum kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bada yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi rabbin nas ko ina neman tsari daga ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abun bautan mutane min sharri waswasil khannas ya tsare ni daga sharri mai sa waswasi wanda wasu malumai suka ce al-khannas ana ana nihin mai boyewa mai labewa lokacin da mutum ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wasu ka ce kuma a alkhannas suna wani aljani ne suna wani shaidani ne sai ce allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nas kaga wannan mantuwa kenan wai na shaidani wanda in an ambaci Allah subhanahu wataala yake labewa to koma wani shaidani ne zaka ga an ambaci Allah yana ta kan shi ko a kenan da Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko rabbaka idza nasita suka ce ambatan Allah yana maganin mantuwa shi yasa zamu zamu yi daga cikin fasara da wasu malamai suka yi sai suka ce wai in mutun na mantuwa sai ya rinka cewa subhanallah walhamdulillah kamar ya rinka kamar da yadda Allah ya ce wasu kuran baka iza da ka rinka ambatan Allah subhanahu wa ta'ala amma malumai suka ce a abin da yake daidai da Allah ya ce wasu kuran baka iza da ana dai magana insha Allah ne anan to kashi kalkasuwa wannan mantuwa kamar da muka ce akwai mantuwa wadda take da alaka da shedan akwai wannan mantuwa wadda take da alaka da shedan in ka bibi malamar ruqya zaka ga akwai hannu asiri kwarai da gaske hannun sihiri akwai mantuwa a sa a yi masu sihiri aljani in Allah ya bashi iko ya mantar da kai duk abubuwa ai ina ji kwanakin can mansur isa yarwa ne kowa ne ya ba da labarin wata mata ko wadda aka yi ma wani sihiri wadda ta mance kowa komi ta mance an yi farmatan kwakwalwai to akwai mantuwa da yake da alaka da wannan to almuhimmu dai koma wane ne in mutum ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai yi mishi maganin mantuwa amma abin da ake nihi a nan shine duk lokacin da mutum ya ce zai yin wani abu ko zai kaza ko zai ce kaza to ya sa Allah subhanahu wata'ala kan lamarin kenan ya ce insha Allah ta'ala sai malumai suka ce to wannan in mutum ya ce insha Allah yana kore kamar yanzu sai in ce wallahi na yi kaza yanzu sai na ce insha Allah to yanzu cewa da nan insha Allah ya nuna in bin yi ba kenan babu kafara a kaina nan tambaya ce muke ha ban ji ba
kai magana ne a bisa in Allah da ba a bisa ranka ba. Ya magana insha Allah in Allah da sai Allah kuma ne shi.
Babu kafara. To yanzu kenan me bambanci na da in ce je gobe insha Allah ka zo zan baka. me bambancin wannan da wannan to kenan rantsuwa ta tashi a banza kenan ha ya kamata ku yi mana bayani
aikin zuwa ta da kanta tana da zuwa ha?
shi wannan an hada da alkawari eh wannan an hada da alkawari to ai shi ne ka ce je gobe ka zo insha wallahi gobe kasa insha Allah kuma zan ma yanzu daga baya ce kaga in haka bai gyara ka ko kuma ka fasa ko kuma wani abu ya zo wanda ya sa abin wannan bai faru ba to yanzu abin da ake cewa faɗin insha Allah a nan zai sa ba sai ka yi kafara ba ah? yau intensiyoyin wa ya san shi
Ramanan mutane wasu abuwa ne suke cewa inda ne Eh, wani fadi gaskiya.
babban malamin tafsiri eh, ibn atiyya sai yake cewa wa takallama nas bi hadhihi al-aya fil istis- eh, fil istisna'i fil yamin yace mutane suna cewa wai wannan aya kan iste- istisna'i ne shine mutum yace insha Allah a wurin rantsuwa yace wal ayatu laysat fil yamin ita wannan aya ba ta magana akan rantsuwa wa inna ma hiya fi sunnatil istisna sai dai tana magana sunnancin mutum zai magana yace ni ya ce insha Allahu fi gairi yamin amma ba magana kan rantsuwa ba kenan haka aka so in mutum zai magana ya ce insha Allah to amma akwai maganganu da dama shine lokacin da mutum ya ce gobe wallahi insha Allahu zai malumai suka ce in dai a lokacin da ya ce wallahi kuma taron ya ce insha Allah ha? to wannan babu kafara kan shi amma suka ce in lokacin da ya magana ya shiga wata hira ko ya yi wata magana sannan ya ce insha Allah to akwai kafara kan shi an gane bambancin wannan akwai wani magana wanda gashi imam al-qurtubi ya kawo shi na ibnu abbas yanda yake magana cewa wanda yayi magana yace ka zo gobe ko ka zo bayan shekara kaza za a kaza sai bai ce insha Allah ba aka tambayi ibnu abbas ya yace ko bayan shekara ɗaya ne ya halatta ko bayan kaza ne ma mutum yace insha Allah to sai malumai suka ce kenan wannan yana nuna ko da ma ka sa isfas a tsakaninsu in ka ce insha Allahu kenan ana nihin babu rantsuwai kun san kun fahimta ba suka ce maganar nan ta ibnu abbas abinda take nunawa shine ko ma tsawon lokacin da aka dauka halaccin mutum ya ce insha Allah ba yana nihin babu rantsuwar ba amma bakin da kasa ta zaran nan suka ce to za ka yin kafara kamar can ƙarshen ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qul asa an yahdini rabbi ko a kace ubangiji na zai shiryar da ni ko ka roki ubangijin ka ya dora ka kan abin da yake kusa da shiriya yace to hadi insha Allah zai rinka taimaka mani kamar yadda yake akwai eh akwai hadisi Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka kawo annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa annabi Sulaiman dan Dawud eh yace yace a yau cikin daren nan yace sai ya bi matan shi su duka a wani ruwaya 70 wani ruwaya 100 yace duka sai ya bi matan su matan shi kuma dukkaninsu zai yi ma'amala da su sannan kowace sai ta aiki ɗa namiji wanda zai tafiya ya yaki a wani ruwaya sai aka ce sai mala'ika ce ce insha Allah to sai bai ce insha Allah ba annan Muhammad Salam ya ce kaf cikin matan ba wanda ta aihu cikin ma babu wanda ta ɗauka sai guda ita ma da ta ɗauki cikin sai ta a hirabin mutum sai ta yi ɓari annabi ce amma da ya ce insha Allah da Allah ya kubutar da shi da Allah ya bazantar da shi daga wannan rantsuwar da duka matan sai sun aihu sannan kuma sai sun aihi mayakan yadda yake to ka gani wannan wai ga annabawa kenan shi yasa ake ladabtar da mu har da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da mutum zai to kai ya kuskura ya ɗauki abu da kanshi da abin da mutum za a yi to ya ce insha Allah saboda haɗin insha Allah shi ne yake daidai ga mutum wanda ya san Allah shi ne yake daidai ga mutum wanda ya gane haƙiƙanin al'amurka ba a hannun shi suke ba muna fahimta ko kamar yadda yake na ce mu yanzu ban maida shi komi ba kamar yadda kuma akwai da dama daga cikinmu wanda suna gista Allah ne saboda ƙaryarsu shi da kanshi zai ce insha Allahu ba tare da insha Allahu nan tashi ba da gaske yake ya san kawai shigantaka shi ce ba gaba amma sai sa Allah gaba kaga wannan marishin sanin girma Allah ne ana so kamar da to mutane su yi rantsuwa ma kan banza da wuri ko ba ka ba kan abin da mutum ya san ƙarya ne sai ya sa Allah ya ce wallahi shi malam bahaushe saboda bala'i ma duka yake tattaro ma kanshi in kace wallahi ya isa in kace tallahi ya isa in kace billahi ya isa amma shi sai ce wallahi tallahi kika ji fa billahi la ilaha illa huwa ji shi kadai kuma wallahi karshe sai ka gayi karya ba hauce ce wallahi iccen kabari to wannan tana daga cikin laihika mahi muni mutum ya yi rantsuwa da Allah kan karya shi yasa ku karanta kisa ɗaya daga cikin magabata wanda da ya nemi a bashi bashi aka tambaye shi wane zai zama mishi gara ka kawo garanti ko sai ce Allah mutumin ne ce Allah ka ce ko ce to shi kenan aiko kai ka kawo garan da kirki ka yi za a baka bashi ya ce ka kawo garan ka ce Allah wani da iskan ya ce ina yake ko ko ba haka ba yanzu yaushe za ka kawo bashi ya ce rana kaza kuma a ranar da ya kamata ya kawo bashin sai ya zo sai ya ƙetaro ruwa ya zo inda zai ƙetaro ruwan in ba ramin ba bai samu abin hawa ba ko kuma ranar na ruwa yadda ruwa suke ba su ba da damar a hau jirgi a yi tahiya da ya zo bakin ruwan sai ce Allah kai ne nasa gaba aka bani wannan bashi da sunanka Allah na ɗauki wannan alkawari yanzu har zai tahiya ya yi alkawali kuma bai samu damar tahiya ba kuma shi bai iya keta ruwan na ya tahi sai ya ɗauki ici ya tsaga ici ya sa kuɗin da aka yi alkawali da shi ya ɗarme wannan ici ya sake shi cikin ruwa ce da sunan Allah Allah sunanka na sa aka bani wannan kuma da sunanka Allah aka yi mame shi mutunan ya zo bakin ruwa wanda aka yi randebu da shi ya ce to ga shi dai mutunan nan yau muka yi alkawali da shi amma ga shi ina jiran shi har yanzu bai zo ba ya jira ya jira ya jira kawai shi ga wani icce na ta yawo kusan shi baki ruwa sai ce to bari tun da bai zo ba ko iccen nan ya ɗauka ya je ya kai a gyara gida ya ɗauki iccen ya kai gida irin ka ce bari a buɗe icce laifin mai saman iccen da su shi ne bawan Allah da suka yi alkawali da shi ga dalilin da ya hana shi zawa saboda haka ga kuɗin da ya sako yana fatan Allah ya kai wannan amana inda ya amsu ta mutunan na yi rinka mamaki kuma ka san bayan haka da irin lokacin ya dawo sai da ya ɗauki jirgin ruwan ya zo a inda suka yi alkoli da mutunan ya zo da irin wancan kuɗin ya ce mishi ni ne mutunan da na ce ka bani bashin nan don Allah Allah shi ne shaida wancan rana bin samu zawa ba da haka ga kuɗinka sai ce ba aika biya ya ce kamar yana biya ya ce iccen da ka aiko to kaga wannan sun san Allah ko ko ba haka ba kuma sun san girman shi mu kuma yanzu do haɗi ake sai 'yan kaɗan daga cikin shi yasa ko kaga mutanen da in aka taɓa Allah duk inda rayuwarsu take sai ta ɓaci duk abin da suka mallaka sun yarda ya ƙare kansu ba Allah ko annabi kariya saboda ni sanin girmansu to mu kuma yanzu rashin sanin waye Allah rishin sanin girman Allah rishin sanin daraja annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke sa a gidanka a saba ma Allah kuma kai shiru kana kallo sai matarka ta sa turare ta hita kana kallo sai diyarka ta cire hijabi ta hita ko ko ba haka nan bane ba kuma Allah ya ce a gaya ma matan masu imani da iyan masu imani kada su kuskura su hita babu hijabi annan muhammad salam ya ce duk macen da ta sa turare ta hita in wani namiji ya ji kamshin turaren za a rubuta mata zunubin irin macen karuwa wadda ta kwanta wani ya zane da ita amma da Allah ka zo ka ga yadda matan musulmi suke tahiya lakwan ka zo ka ga yadda matan musulmi suke zuwa wurin aiki ka rance kamaya wallahi wasu in ka ga sun hito za su wallahi ka ce wani biyan arnari daga lagos suke ba na musulmi ba ne ba kuma sai ka yi rashin sa ga ubanta har kiran sallah yana yi ko in an rasa wanda zai bada sallah ya shiga ko ba haka bane ba rashin sanin girman Allah to shi yasa kenan in zaka cewa wa insha Allah Allah ya sa abin da ka boye a ranka ko ba haka nan bane ba kenan mu kiyaye sannan rantsuwa kan ƙarya tana daga cikin rantsuwar da ba ta da kafara saboda muninta bala'in ta ya kai bala'i yanzu in kace wallahi zan baka yanzu sai goban ta zo baka bada ba ko kuma baka samu ba yanzu misali sai ka ce ma wani ni na san tota lesan ka amini salat don haka wallahi in ka zo letura ko lekas zan biya ka bashinka yanzu sai ya zo ba a yi salar ba babu ruwan shi iyaka iya ma uzuri ba a yi salar ba to amma rantsuwan nan da kai sai ka yi kafara shi ne sai ka yi azumi uku ko ka ci da ƙato goma ko ka musu tuwahi wai rantsuwar da kai kenan ko kuma ka yi rantsuwa ka ce na rance da Allah ban sake yin kaza to yanzu sai ka ga abin da ya alheri kamar da Allah ce ka roƙi Allah ya shirya da kai ka abin da yake daidai sai ka ga cewa ashe wannan abin da kace baka ƙara yi ba daidai bane yin shi shine daidai sai ka ce zaka dawowa ka ci gaba da yi misalin da za a yi gaima sai mutum biyu abu kai sai su saba sai ka ji ya ce shi da wani har abada yanzu daga baya sai a zo a sasanta su ko tsakanin mata da miji to yanzu wannan rantsuwar da kai sai ka yi kafara to ita waccan kuma ka yi rantsuwa kan ƙarya kan ba ka gani ba ko kan abinda ba ka ce wallahi ka zane ita sabida munin ta kalli wannan ha akan kuskure ne za ka yi ta za ka saba ta ne kai da kanka ba don kaso ba amma kalli irin kafara da ke da kuɗi to ita wannan sabida bala'in ta ba ta da kafara kawai in Allah ya ga dama ya hima in kuma bai so ba zai ma muguwa azaba sabida ka sa shi ka ci amanan mutane to don mutanen mu haka suke shi yasa wani cikin wanda muke karatu da shi yace ina ji mun zo ka wannan irin wannan karatu ne kan magana insha Allah sai yace wallahi malamu da muke aiki tare da turawa yace yanzu kawai akwai wani bature ko cikin su wani ne yace mishi irin insha Allah haka sai yace kai da Allah ku sace mu ci kuna cewa wani insha Allah ne don ku yi ƙarya kawai ba da gaske ba da yace daga kaji sun ce insha Allah ƙarya suke dan haka shi bai yarda ba ka ce insha Allah e kuma yana da gaskiya saboda ya ga ku ba ku san girman Allah ba ko ko ba haka ba mutum ne zai ce insha Allah amma shi da kanshi ya san ƙarya yake yi to wannan fa yana da sauki saman kuma kan kuma wanda shi bai ma sa Allah to kun ga Allah ya yi mana gargadi Allah ya yi mana kashedi cewa kada mu kuskura mu yi wani abu ba tare da mun ce insha Allah ba kada ka kuskura ka ce zan yi ko zan yi ko zan bada ko zan aika ko wani abu makamantan haka Allah ya ce face ka sa insha Allah wanda insha Allah nan ba karamin muhimmanci gare shi ba so diya ka zo kaga sai an je an yi da bawar ko examen ka ji mutum yana ani garanti ne daga D7 zuwa sama sai ka ga ya zo yana diba bai gari su ba sai ya watan to ko dai sai ta yin ko ba haka ba amma yanzu da aka ce ina kyauta zato insha Allah shikenan ha kenan wannan insha Allah abu ne wanda yake da kyau tun lokacin da mutum zai yace insha Allah sai Allah subhanahu wata'ala yake ce ma annabi wazkur rabbaka idza nasit in ma kai magana ha lokacin da kai magana baka samu da insha Allah ba to lokacin da ka tuna kace insha Allah shine ai muka tattauna hukuncin wancan wanda malamai suka ce sai in ka sa wani tazara a tsakanin maganganun lokacin nan ne wannan rantsuwar da kai kafara zai shiga amma yanzu sai ka ce wallahi zan yi sai aka ci gaba da hira sai daga baya insha Allah to akwai kafara in baka samu kai ba lallai rantsuwa ta shiga hannu ko za a yi ta wallahi insha Allah kuma shi da kanshi ya san ba da gaske da yake kamar yadda muka ce wasu malamai sai suka ce a ai faɗin Allah yana maganin mantuwa eh faɗin Allah yana aice faɗin Allah yana maganin mantuwa amma anan ana nihin lokacin da ka yi magana ko da ka manta to ka ce insha Allah lokacin da ka tuno shi ne ibn Abbas ya ce ko da bayan shekara shi yasa dr sani umar ya kawo labarin wani shugaba na daula abbasiya wanda ya ce duk wanda ya kuskura ya yi rantsuwa sai ya ce insha Allahu bayan lokaci saboda haka wannan rantsuwar kenan babu ta imamu abu hanifa ya ce to abin yana da sauƙi ce kai yanzu mutane da suke zuwa su ƙwalla mu baya da kai ai akan rantsuwa ne to yanzu sai mutum ya zo ya ƙulla alƙawali da wani sai ya rantsuwa sai ce to in ya hita in yace insha Allah to ai babu alƙawali kenan ko ko ba haka ba yace a to in haka ne mala ko ma a ci gaba da fata wannan ita ce da ne saboda ya gami wancan ba ta gyara shi kenan lokacin da ka kulla alƙawali alƙawali ya kullu wani insha Allah ka zo da sunna abinda aka so ka ce ai mun fahimta ko sannan in boko mu masu harkar meteo da sauransu irin hasashe hasashe da abinda kuka binciko ku ce insha Allah kamar da in kana kallon tele kaji suna ba da labarin da wahala kaji sun ce insha Allah ko kullum sai dai su ce zai iya yiwuwa to ai yiwuwa da rishin ta a hannun Allah ne ko ko ba haka ba in ma su su ce ba to ku duk lokacin da kuka kai wannan matakin ko lokacin da kuka yi wani abu wanda ya ko ma menene to duk abin yiwuwar shi da rishin yiwuwar shi zai ce ka ce insha Allah shine bambancin ka kai da ka san Allah da wanda bai san shi ba shi ne kai ka yarda ba babu mulkin komi a hannunka kai ka yarda baka isa kai ba sai abin da Allah ya so to inda ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a ladabtar da shi da wannan to ina ga wani Allah ya ce wala taqulanna li shay'in kada ka kuskura ta ce ma wani zaka mishi wani abu gobe Allah ya ce illa ayyin sha Allah face ka ce insha Allah shikenan sai Allah ya ce wazkur rabbaka idza nasit shine ka ambaci Allah subhanahu wata'ala ai lokacin da ka tana in kace insha Allah sai Allah yace ka cewa qul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada kinan wai lokacin da kace insha Allah kamar da wasu malumai suka ce shine Allah subhanahu wata'ala sai ya datar da kai akan abin da yake daidai wasu ka ce ana ce ma'annan Muhammad Sallam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi a kan abin da yake shirya ne a kan abin da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Wanda a nan malumai suka ce yana nuna muhimmancin mutum ya rinka roƙon Allah shirya. Kun ga wannan shirya wallahi ka kai wasa da ita, wallahi ba harko ba ƙarshen. shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi ce innamal a'mal bil khawatim ba harko ba karshen wallahi mun ka Allah ya roƙon shiriya Allah ka shiryar da mu Allah ka tabbatar da mu kai su magabata ba hasu ba diyan su ma roƙa musu suke shiriya mu kuma yanzu daga kaji an ce a roƙi Allah ya shirya da ɗanmu shi ne a roƙi Allah ya bar shaye-shaye ko bar sace-sace ba fa Allah ya shirya da shi ka addini ba ke ne ko kuma haka nan bane ba ga uwa nan ba zaune haka ne suke ni kawai ko kuma ɗan bai jin maganar su a a roƙi Allah ɗa ya rinƙa jin maganar su ba san kun fahimta ba to amma wannan ma daidai ne wanda ya yi muhimmanci shine ka roƙan maɗiyanka shari'a wata ta ce Allah ya shirye da su shirin biki e in za a biki Allah ya shirye da su su yi shiri wanda ya na kuwa kaga wani an shiga takace duk da ba abu bane amma shiriya kana ji annabi da kanshi Allah ce mai karo ki Allah ya shiryar da kai kan abin da yake shine daidai kamar yadda akwai kisoshi shi ma na magabata da dama wanda suna addu'a Allah ya shiryar da diyansu annabi Ibrahim yana cewa ya Allah ka tsare ni da bautar gumaka da ni da iyana da shi da zuriyar shi baki daya mu yanzu muna wannan addu'o'i annabi ibrahim yana cewa rabbi ja'alni muqima sala ya allah ka sani daga cikin bayinka masu tsayar da sallah sai yace wa min zuriyati allah hadda iyalina ko kuɗi ta ga uwaye suna ba da wurin malamai a maɗiyansu addu'a a yi maɗiyansu addu'a su samu kuɗi ko su sami ilimi ko su samu aiki ba magana ita wannan shirya ba ake don ana kallon ita wannan ta ƙarshe ce ba ta da wani matsala muna fahimta to amma wallahi ita ce gaba na sha gaya ma uwaye cewa hatta ɗanka in kana son ya darata ka in kina son ɗanki ya san ki ya san darajar ki ko abin din mai sauki ne ka nuna mai girma Allah shi kenan kawai shi Allah shine wanda in aka bi shi biyayya shi take tarsasa mabiyin shi ya bi wanda Allah ya ce a bi ban san kun fahimta ba kai yanzu sai ka ga a ma'aikata gashi an baka kana da dama in kai da turnan wannan kudin in kai da turnan wannan hili in kai da turnan ba wani wanda ya isa ya zo ya ce kaza in za ka iya shirya karye da za ka wanke kanka haka ne ko ba haka ba amma sai ka ga Allah yana kallon ka ko sai ka kauce ma wannan to kaga wannan ai shine abin da ake bukata yanzu a lokacin menene ya hana ka kai sata tuna girman Allah tuna tsayuwa ka gaba Allah zai tambaye ka to shi yasa uwaye mataki na harko kan tarbiyya shine ana tusa ma yara sanin Allah ne da sanin girman Allah to in ka san Allah sanin Allah zai sa ka san suwa ne uwayenka zaka ga duk inda Allah ya ce a girmama shi sai ya ce to abu uwaye inda Allah ya ce abota mai shi kada sai ya ce a girmama iyaye ban san kun fahimta to amma sai zama na uwayen su da kansu ba su sabke nauyin da Allah ya dora kansu ba na su tarbiyyantar da ɗiyansu su san Allah sai Allah ya azabtar da su da ɗiyan to sai kun fahimta ba in ba na manta ba ɗaya daga cikin magabata ya tsoho ƙwarai ya miƙe yana kiyamun laili ɗan ke cewa baba ka bari ka huta ya ce yaro ina wannan sallan ne saboda kai ina roƙo Allah ya tsare min kai ko bayan mutuwata kuna ji da magabata suka maida abin da mahimmanci kai Allah ya ba mu kissa annabi Yakubu ko da ya zo mutuwa da ya tara diyan shi ba damuwar shi ba diyana kai yanzu wani kaga ina ta ce ma kai lakon yanzu gashi ɗan baka inda ma baka ci ba to ko ya za kai kuma ga ni na zo mutuwa daman ni ne ke ce ma kaza ni ne ke kama ma kaza ko ka ba haka ba ka gani wani yanzu dai akwai hiraye can wuri kaza can an fara gini can an kai kai kasa so ko ni ba ina bin wani shi ba shi bane damuwar shi Allah ya ce am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut kuna nan lokacin da mutuwa ta sake mu bawa na annabi yaqub shi babban damuwar shi da ya tara diyan shi cewa diyana me za ku bauta ma bayan na mutu tsakani da Allah kana tunani yanzu in ka mutu diyanka me za su ci gaba da bauta wannan zamanin da ke da kai fituntunu da dama za ka iya hau mutuwa ɗanka ya koma kirista za ka iya mutuwa ɗanka ya koma a hamadiya ko ba kanan ba ne ba balle in ya samu burus ya ji wata ƙasa karatu shi kenan sai abin da ya dawo ba haka wanda ya tura ɗiyan shi karatu ba da kanwa da magajiya ko wanda alƙali ya ba labari wai sun fahimci juna armi za su ya ce a congratulation ya yi ku zo to abinda ake sa musu ne a cikin ka can wurin zaka ga kasashen nan yanzu sai karan jiwa ne tambaye ni wai shi inda yake horon shi yake wai bai da damar yi sallah a ko ina sai kadai in ya zo cikin gidan shi inda yake to dala wannan garin zama ne jone guda sam wai ka sai wurin aiki ka yin sallah mafi yawanci masu rayuwa a irin wannan yankunan cikin wannan kaskancin suke saboda mi addini bai da kima to irin wannan abubuwan suna da yawa to kalli magabata damuwarsu ciwonsu shine ɗiyansu kan me za su ci gaba da rayuwa kan shi bayan sun mutu za ka iya mutuwa ɗanka yi ridda Allah zai tambaye ka riddan nan da ɗanka yi kai ka sauke nauyin da Allah ya ɗora ma ko ba sauke ba mahi yawanci yara ba su makaranta uwaye ba su damu ba yaro daga ya kai cgm san kyam sai kallon makaranta to ta yan kananan yara ce shi ban da shi ko ba haka ba amma uban ya matsa mai uwar ta matsa mai wasu hasu sai da hilaye ko tumaki ko awaki duk a zuba mai yaro yi da kwallo yaron nan saboda shigantaka ko sabu bai iya ba amma an zuba mai fili da san mil don ya je yi boko wannan ɗan ba dole ya saka kuka ba to ai kai ne ka ci amana Allah dole Allah ya sa ɗan nan ya ci amanarka shi yasa disi ya yi da kama kaɗai ne rabanka bai san darajar ka ba bai san kimar ka ba Allah ya shirya da mu ya tsaya ne to kun gani shi yasa uwaye ku damu da tarbiyyar ɗiyanku ku roƙa musu Allah shari'a arzikin na Allah ne sai ya ba su arzikin yanzu wannan annabi yaqub ai kun ga da yazo mutuwa bai damu ɗiyan shi kan kaza kan kaza kan kaza kan kaza ko kawai shi damu shi ma za ta abudu ne min ba'adi me za ku bauta ma bayan na mutu suka ce na abudu ilahaka ba ba za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida ba ba za mu bauta ma ubangijin uwayenka annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq ba ba ka sani mu mu yarda ba aka wani abun bauta koma bayan Allah wa nahnu lahu muslimuna baban mu musulmai ne kawai sai ce alhamdulillah ya hadi ya mutu kulliya ta biya kudin sabulu to yau muna zaune da matan mu cikin gida da dama suna bibiyan bokaye mun shiru kansu sai ta gayyato bala'in da zai cinye ku ku duka ko ya ba cinye ku da yawa daga cikin maza akwai wanda suna kallon ah to ita ma a ba ta yi abin da take so ko a kai yanzu kai ne Allah zai cin kwala annan Muhammad Salim ya ce kullukum ra'in ko ba haka nan bane ba dukkan mu makiyaya ne kowa sai Allah ya tambaye shi dangance da kiwon da Allah ya bashi annabi ce magidanci sai Allah ya tambaye shi dangance da matar shi duk in tahita ina ta tahi sai kai ma Allah bayani biyan kama haka sai Allah ya tambaye ka kai malam bala'in ba dan karami bane ba wallahi ba karami ba ne ba turan uwa mu ci gaba mu dage da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiriya sannan mu rinka roƙa ma iyalanmu kai wasu magabatan suna roƙon maɗiyansu shiriya tun kahin su aihinsu tun kahin aihuwai shi yasa kuka ga ai uwan maryam ita ta roƙa ma ɗanta shirya ma tun kahin ta aihe shi kuma da ta aihe sai ta aihe mace tun kahin tun kahin ta aihe ta ce rabbi inni na za tu laka mafi batni Allah cikin nayi bakancen shi Allah duk abin da na samu Allah wannan abin da ka bani zan sadaukar da shi kawai wurin bautarka kalli annabawa in suna roƙo Allah suna cewa Allah diyan nagari ba kowane iri ba to ita ko da ta samu cikin tana ta roƙo Allah aihuwa sai ta ce to ko da take ya samu ta ce Allah na yi bakance wannan cikin duk abin da ka bani da shi zan sa wannan kawai zan sadaukar da shi hanya ka kadai zai bi ko da ta aihu qalat rabbi inni wada'tuha unsa Allah ga ta na aihe ta mace ita ta so namiji kamar da wasu malamai suka ce sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at ai Allah ya hi ki sanin me kike aihuwa walaisa zakaru kal'unsa ai ba ma kowace mace bace ba take daidai da namiji amma halin sha ce ta ce wa inni sammaitu ha maryama Allah ga iyata na sa mata maryam kuna ji da kyau sai ta ce wa inni u'izuha bika ya Allah ina roƙonka ka tsare min wannan diyarta wa maryam wa zurriyataha ya Allah hadda zuriyarta diyarta da jikokinta kaf ka tsare su min shaitanir rajim daga sharrin shaitan kun gane ko ku gane ba tana aihuwa fa kalli abin da ta roƙa ba dan da ta aihuwa a shi yasa ai iya ta ta maryam lokacin da ta zo da annabi isa aka ce to ke uwa haruna ina kika samo ga wannan mamaki ba mutum ne banza ba ke mutum ne kirki ina kika samu da kaga ai adda uwarta ta yi tasiri ko ko ko ba haka ba mu kuma yanzu tumkiya tana aihuwa sai dai ta hido salula aihu to a dura saman sace a ce ta aihu lahiya ko ba haka to me bambancin ki da tumkiya tana aihuwa sai ta ce aihu to a aika ma fafi ta ji wani suna kamar na, na, wata shangon wai fafi da mami kai a aika ma wancan a ce ita dai ta aihu lahiya ko kai wasu saboda shegantaka ba shiriya suke neman waɗansu ba tun kahin sa ya hasin hido uniform da irin iskanci da shiririta da tambele sun yi alkawali duk inda wani shedan yake a garin su ranar nan sai sun gayyato shi tunda dai Allah ya ba su ɗashi ma sai ya ga abin da baya su ko ko ba haka ba to wannan ba dole ɗan ne zama annoba ba wallahi akwai wanda in Allah ya musu ni'ima ko za su ce to tun da kayi kai ma ka jira ka gani akwai daman wasu su cikin unguwanni za ka ga duk unguwa akwai irin wannan gidajen so an musu shaida jira ka ga Allah ya musu ni'ima duk inda wani shaidani yake garin ko unguwa sai su ko kwana yake sai an daddabo shi an ce ya zo a ce yana maɗiye shi armi an ga yato orkestra ko an kunna rediyo an cashe ko ba haka bane ba to kai ya gaya mini ai ka san samun zuriya mai kyau a nan zai yi wahala mu gaya ma juna gaskiya ha to amma kalla su yadda suke ko da ta a hidiye ta roƙi Allah ya tsare mata wannan diyar tata shi yasa in aka haihi yaro mahin shi ko ya zo ya ɗauke shi ko duk inda yake ya roƙa ma wannan ɗan Allah ya shirye da shi Allah ya tsare shi da dishara abin da ya halitta kai muha musulunci ya karantar da mutum kahin aihuwar ɗan tun wurin saduwa da uwar shi ka roƙi Allah ya tsare shi daga shaidan ko ba haka nan bane ba wani cewa zai hawa ta adda ke da kai kuma malam ko ba haka ba tsakani da Allah magidanta ne suka sa wannan adda ta Allahumma jannibna shaytan kallo tun tun kahin dauka cikin ba kai Allah yana da hikima shi yasa kawai mun lalace ni Allah ya shirye da mu Allah subhanahu wataala ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta amma wallahi al'umma mu dawo ka abin da yake shine daidai in kuma ba haka nan ba duk abin da muka gani to mu ne muka gayyato shi da kanmu ba da lokaci yayi ba da na cike muku da labari da shi malar ɗariya ya ya ba da ce wani ne wai ya kashe shi ya kashe baban shi yanzu shi ma da ɗan shi ya girma sai ya kashe shi sai da ya jawo ɗan sai da ya jawo uban nashi ya kashe shi yanzu shi ma wannan ɗan da ya girma sai da ya sha uban na yi cikin wani daji zai kashe shi sai ce mishi ko ya matsa can wuri kaza ko da ya matsa sai ce daidai nan ne nima na kashe ubana da haka ka kashe ni daidai nan nima sai ɗan yi ce shi ya fasa ya ce me yasa ce saboda bala'in ya tsada daga gare shi to shi ashe abin da ya gado to kun gani Allah ya shirye da mu wallahi yara sun lalace wanda ba a tsammani to amma duka rishin sanin sa rishin sanin rishin tusa musu Allah ne kai irin wannan irin wannan matakin da wanda baban shi baban shi ina jimarin baban shi ne shi ma gaban uwar shi wadda ta haife shi wata rana ya kashe uban da mari ya ɗaga shi sama ta ce ya haƙuri kaka ƙara mai shi bakin mari ya tsara da kunne na da idona na ga wanda kai malam bara in yana da yawa ya ce shi ya ɗan shi kwala shi ya ce ɗan shi to ina za mu tafiya amma wallahi wani lokaci tun ana baro kyauta rana aihuwa annabi ya ce ka san wa zaka arma ko kuma haka ba sannan ke ma ke san wa zaki arma ko kuma uwaye ku san wa za ku ba diyan ku to amma duka sai muka juye kowa sai ya ɗauki san shi shi yasa Allah ya ce to wanda ya ɗauki san shi ai dole shi ma zai ga abin da bai so ba amma yanzu da zaka zo armi ka diba miye shiriyar manzan Allah a cikin lamarin armi sai kai sai Allah ya datar da kai amma yanzu sai ka ce a to ga shiriyar manzan Allah amma kai ma ga taka ko wani na ji ya tambaya wai ce malam wai annan muhammad salam ya ce duwawar istikhara wannan ai ka roƙi Allah in alheri ne abin ko sai ce to wai ko ba alheri bane ba ka ce Allah ya maida wannan abin alheri ya baka daidai ne yace to wace amsa zan baka kai ka ci gane manzo Allah kuma ka kawo naka so kake in ce naka ne daidai ba na manzo Allah kasan shi mutum yana sa ba haka ne ce Allah ko ba alheri ba ne ka maida shi ka tsaya nan wurin kawai in alheri ne Allah ya haɗa ka da shi in ba alheri ba ne Allah ya baka wanda ya yi shi abinda muka akwai sauran lokaci abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe mana kamar yadda muka ce tsarin tambayoyi an maida shi za a rinka rubutawa ne a aji in aka zo karatu sai a fara karanta tambayoyi kafin a shiga karatu muna fahimta akwai tambayoyi ne koko a yi shi aka kawo su to kai za ka amsa su kenan koko wela ya ce wai wannan dai da alama wai idan mutum ya baiwa mai azumi sadakar abin da zai bude bakin shi to an ce za a ba shi lada irin ta azumin da wannan mutumin ya yi ba tare da an rage ba ko to malam wanda ya bada da sadakar da bino ha zai samu wannan ladan wanda ya bada da bino in da binan ne abinda Allah ya hore ma ba Allah ya hore ma za ka iya ciyar da abinda ya da bino ba ka ɗauko ƙwararrakin wannan da binan ka bada amma in kana da halin abinda ya yi wannan ka yi shi shi ya yi kaga yanzu wannan kai da kanka ai kana shakka ka samu ko ba za ka samu ba to amma yanzu da a ce abun ne mai rai da lahiya ka ba da ai kai da kanka kana kyauta zato sai dai ka roki Allah ya amsa ko ba haka ba to amma in wannan ne gare ka in ka ba da ana kyauta zaton cewa kai ma ka ciyar da mai azumi za ka iya samun ladan wannan mai azumi wallahu ta'ala ala wa alam yace ya halatta mutum ya karatun boko a cikin masallaci religion wannan mun sha bayani shi kwarai da gaske ya halitta har exercise ya halitta a cikin masallaci ba religion duk guda ne ko exercise ma religion ne ya ma kamata a cikin masallatai ya a rinka tsari shin unguwa a rinka gayyato manya-manya ɗan boko a rinka ba su tem mai mahimmanci su rinka wayan ma da mutane ke sai a ce kewa na kaje ka karanto ruwa to tunda sai Allah ya kamu zamanin da an ce da samu na aiki da demokrasi ka zo ka dan wayan ma da mutane kai kan abin da ya shahi dokoki kai kuma wani ka karanci likitanci mi zai hana ka wayan ma da mutane kai kan hadarin a rinka zubdo ruwa ko shara me yake sa sabro ya da a cikin unguwa misali ko kuma a hadda wasu yara a rinka musu exercise na faransai ko na mat duka dai duk wani ilimi da bai saba ma Allah ba ya halitta a je a yi shi cikin masallaci kamar yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka kamo wanda ba musulmi ba ko ai ana sa su su karantar da ni su karantar da sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimi na yaran su ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza musulunci addini ne wanda bai kyamaci kowane irin ilimi ba wanda ya saba ma Allah muna fahimta in ma son samu ne kaga in kai limamin ne kuma ka kware a wani bangare shi kenan daidai kenan to matsalar da ke da kwai mugun jahilci da muke da shi yasa ko faransai aka ji kayi cikin masallaci inna lillahi wa inna ilaihi ko ba haka nan bane ba sauki sauki in ba masallaci bane amma ka zo masallaci a kana turanci kana a daidai sau da faransai baka ji wani malam fantami ba da wani ba kauye da suka zo tare da shi ko masallaci ji ana hudu ba da turanci ba su sallaci duniya ta la hudu ba da turanci yace shi mutane suka yi wannan lalacewa a rinka hudu ba da turanci to kaga wannan duka yana nuna kamar jahilta mu da wannan addinin namu to in dai karatun ba a yi shi cikin masallaci to mi zai sa ɗiyanmu mu je mu yi shi da karatun cikin kai su shigo mu masallaci Allah ya datar da mu abinda muka karanta da daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon bin ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mu ya Allah muna roƙon ka shirye da mu shari'a na addinin musulunci ya Allah muna roƙon ka shirye da mu ka shirye al'ummar musulmi baki daya ya Allah muna roƙon ka duk musulman da ke cikin wani kunci ko damuwa ko wani yanayi mara daɗi Allah ka san shi ka san yanayin da yake ciki ya Allah ka shirye da shi ya Allah muna roƙonka kai gafara ga uwayenmu da malumanmu da sauran al'umma musulmi baki ɗaya in ta mu mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu ya Allah muna roƙonka ka tayar da bayanmu su ne iyalanmu ya Allah da ɗiyanmu ka koda bayan mutuwa ya Allah ka tayar da su akan sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kawurci da kawurai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.